zo ka je ka samu wani
من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه الذي خلقنا ورزقنا وأمرنا بالإنفاق مما أعطانا ليدخر ثوابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نقولها ونعتقدها سرا وعلنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما ترك خيرا إلا بينه لنا وحسن عليه وأمرنا ولا شرا إلا نهانا عنه وحذرنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ويؤسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وسلم تسليما كثيرا عما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى اتقوه حق تقاته يا عباد الله وشكروه على ما رزقكم وأنفقوا وأنفقوا مما آتاكم واعلموا أيها الناس أنه ليس لكم من أموالكم إلا ما قدمتم لآخرتكم قال صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر رواه البخاري ومعناه عباد الله أن ما ينفقه الإنسان من ماله في حال حياته في وجوه البر والإحسان من الصدقات وإقامة المشارق وبناء المسجد كبناء المسجد وبناء المدرسة يعني ونحو ذلك ومن ومن الإنفاق في سبيل الله أيضا الأوقاف النافعة وكافلة وكفالة اليتامى وإدعام للجامع للجائعين وسد الحاجة المهتاجين وإعانة المعسرين كل هذا عباد الله يخدمه أمامه ويجد ثوابه مدخرا عند الله يوم القيامة ومضاعف ومضاعفا أضعافا كثيرا ثم انظروا يا عباد الله إلى كرم الله وفضله عليكم وفضله عليكم فإنه يشتري منكم ما تفضل به عليكم ويأمركم بالإنفاق مما أعطاكم ويقتدر, ويقتدر منكم مما آتاكم مما آتاكم فيقول سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم وقال عز وجل أيضا وأقرضوا الله قرضا حسنا وقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا عباد الله قال الله تعالى قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وقال عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير خير الرازقين يا عباد الله واتقوا الله عز وجل عباد الله أي يعني ليس طلب التصدق تصدق يعني تصدق أو تصدق خاصا بالأغنياء بل إن الفقير أي إن الفقير مطلوب منه أن يتصدق بما يقدر عليه ولو كان قليلا قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق التمرة عباد الله فالصدقة لا تنقص المال وإنما تزيده قال صلى الله عليه وسلم ما ننقصت صدقة من مال فيا من أنعم الله عليهم بالأموال قدموا لأنفسكم من أموالكم ما تشترون به مناظر لكم في الجنة قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة عباد الله عليكم بالإنفاق من جيد المال وبعض الناس عباد الله يجمع المال ويقول أؤمن أؤمن به مستقبلي يعني مستقبله الدنيا وهو لا يدري هل يعيش مستقبلا يتمتع فيه بهذا المال أو يموت ويتركه لغيره وقال صلى الله عليه وسلم ما من يوم يسبأ العبد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعد منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعد ممسكا تلفا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك هذا ما عندي وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبي وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أقوام البركة السلام عليكم ورحمة الله kamar yadda muka ji a cikin wannan kuduba ta ja hankalin mu akan wani babban al'amari wata ibada mai muhimmanci kuma mai wahala amma ga mai imani ba za ta ba shi wahala ba muna addu'a ga masu gabatar da nasiha Allah ya yi wa rayuwarsu albarka Allah ya sakan ka musu da alkhairi kuma mu Allah ya azurta mu da aiki da abin da suke karantar da mu sannan masu gabatar da karantarwa a majalisai daban-daban su ma muna musu addu'a Allah ya sa wa rayuwarsu albarka kuma Allah ya sa abinda suke karantarwa da mu mu amfana da shi Allah ya azurta mu da aiki da shi a yan uwa musulmi abinda muka ja hankalin junan mu dukan mu a wannan kuduba shine ibada ta dukiya ibada ta dukiya ta fi komai wahala amma akwai ta da alkhairi da yawa da yasa ta zama mai alkhairi an hada ta da san da rai yake wa dukiya ciyarwa cikin hanyar Allah ciyar da dukiya abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske ko wannan dakon addinin da aka yi shigo Afirka ya shigo duniya sai da dukiya ta shiga ta aiki bayan da daya a motsa sai da dukiya a gefen haka za mu sake tunatuwa mu karantar da kanmu yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ɗau wata ɗabi'a guda ɗaya daga jahilai daga jahilawa kafin zuwan musulunci amma da musulunci ya zo ya ga wannan ɗabi'ar mai kyau ce saboda ana yi a misra ana yi a maka ana yi a sauran aljazira amma da islam ya zo sai ya gyara wannan ɗabi'ar ya gyara ta ita ce sadaka ta zakka ta waƙa ita ba wajiba ba ce amma ita ce take taruwa ta riƙe addinin domin yau kowace irin harka ce ya kasa duki a cikinta bari ta addinin musulunci a tafi a yi ɗawainiya a yi abin hawa wannan manya-manyan malamanmu da kuke kallo allah ya saka musu da alkhairi wasu sun rasu allah ya ji kansu wasu na da rai allah ya tsare mana su suna ta faman yada da hawa kuna tsamman ba dukiya da ayu na yau ka ji mutum ya hau jirgi ya tafi wata ƙasa don ya yi da'awa yau ya hau abin hawa babba Allah ya ji kan Sheikh Abubakar Giro Abdullahi ya rugungo Allah ya gafarta masa kawai da ana raye sai ka ji shi a Adama kai ka ci a ta haife shi sai ka ji shi a Jos sai ka ji shi a Nasarawa sai ka ji shi a kudancin Najeriya sai ka ji shi a ina suna da manyan wannan me aka saka ne dukiya aka sa da ajiya yada idan babu abin ba dai yiwa to balanta na muna anan kasa kasa kana so ka je ina sai da abin hawa kana so ina sai da abin hawa amma wanda basu gane ba da sun ga malamai sun fara kaza to malamai kaza to a tare a zauna shi kenan muryar ta mutu ba zuwa isar da sako ina ba ta an banci wannan dole sai an sa abin hawa haka nan makarantu suna karantarwa ka taba zuwa ka sai tilin littattafai mai ake karantawa kaza ake karantawa sai littattafai zuba a cikin laburare sai littattafai saka taimaki malamai taimaki makarantar gina masallaci gina makaranta taimaki da'awa a je a karantar da bayan Allah su gane addinin musulunci ana nan ana ta karantar da yaɗa fera ana ta karantar da wai wani Allah ne ana karantar da abubuwa ana karantar da biliya taimaka ka sa kuɗi a ji a yada dawa a karantar da mutane su gane bidiya bidiya ce sunna sunna ce su gane tauhidi tauhidi ne su gane shirka shirka ce su gane musulunci musulunci ne su gane kafirci kafirci ne me ya kai a ciki ko sai kullun sai dai ka gina gidanka kullun ka sa sutura kullun ka ci abinci kullun ƴaƴanka ƴaƴanka to bari ka ci abin da sahabbai suke na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a zamanin rayuwarsu wannan ɗabi'a ta wakafi ta samo asali kamar yadda na gaya mana zamanin jahiliya kafin zuwa musulunci suna da shi suna yi ana yi a misira ana yi a maka ana yi a sauran gurare sai mutum ya ɗauki dukiyarsa ko ya ɗai feginsa he ya bayar ya ce na ba da wannan a tsare shi menene wakafi ne wakafi shi ne cikin dukiyarka ka ware wani abu ka bayar da shi wannan na bayar don allah a dinga amfana da shi ko a ba da hayar gonan ko a bada hayar lambun ko a bada hayar kamfanin ko a bada hayar motar ko a bada hayar dukkan abin da ka bada a ɗauka ana ciyar da marayu da shi ana ciyar da matan da mazansu sun mutu ana taimakon wanda talakawa ne 'ya'yansu ba za su iya zuwa makaranta ba a biya musu ana taimakon wanda bala'i ta wada masa ana taimakon wanda kidnapping aka yi ya talauta dukiyarsa ta ƙare a taimaka masa wannan haka suke yi wata rana abdullahi dan umar allah ya ƙara ya dagare shi da babansa ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam wato abdullahi dan umar aka samu hadisi kai amin a wajensa cewa ya ce wata rana umar bin al-kadab wai umar umar shine baban abdullahi ya zo ya samu rasulullahi ya ce ya rasulullah ka sani ina da wata gona a khaibar wannan gona a cikin abin da na mallaka na kadarori babu mai tsadar wannan gona ya rasulullah na ɗauki wannan gonan na bada ita kun san wakafi idan ka cire ka bada to mallakan ki Allah ne sai dai ka tsare ka dinga lura da shi idan ka mutu baya cikin magada kai ba a yadda ka sayar kai bukata ba don ka dauka ka ba ma Allah ina ba ta amfanci wannan ka riga ya fita daga mallakar ka amma yanzu kana tsaro ne na Allah ne eh an samu riba a kai baitul mali a taimaka al'umma an samu riba a taimaka maraya an samu riba a taimaka marala an samu riba a taimaka wanda ba shi mishi katutu aka to sai ya ce ka san gonan nan ta kaibar gona ce mai tsada a kadarori na ba wanda yake kai ta tsada ya rasulullah na ba da ya tafi sabilillah ba za Allah ya ce to a tsare ta aka tsaro wannan gona kaga sahaba annabi suna wannan zakka suna wannan waqafi suna yi sannan akwai talhatu bin abin nan wato talha al-ansari shi ma mutumin madina lokacin da ummu sulaim ita tana na a musulunci abu dalha ya ganta yana so ya aure ta shi ma dan Madina ita ma yar Madina yana so ya aure ta amma shi kafiri ne ita ko musulma ce ta ce a dan aure ka ba sai ka shiga musulunci ya ce a shi ba zai shiga ba ta ce to tsaya har ya wuce ya ta ce dawo barin gaya maka ba matar da za ta ganka ba ta yi sha'awar auren ka ba ka zo ka karɓi addinin musulunci kai ni na yarda baka ba da kokobo ba ka karɓi kalmar shahada ya zama shine sadaki na ita ce matar da ake mata lakabi a wannan al'umma addinin musulunci ya zama sadakinta me yasa bata karbi ko kobo ba ya zo ya furta kalmar shahada shine sadakinta kaga ita ma ta yi nata wakabin bata bada kuɗi ba ta ta yadda wannan wakabin nata ya koma addinin musulunci wannan zakka abinda da a bayan na sadakinta ya koma mene addinin musulunci ku duba yadda maza suke mata suke sannan na gaba kai Jabir bin Abdullah Allah ƙara ya dagare shi ya ce shi bai san wani a cikin sahabi ba wanda ya kai ya yi waƙafi bai yi waƙafi ba dukansu sun yi zakka ta waƙafi sannan abu ɗan haɗin nan wanda ya zo ya aure in musulun ga tuma anas ɗan malik yana da wata gona bai ruha wannan gona tana kallon saitin masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in annabi ya fito yakan shiga gonar ya sha ruwan cikin gonar ya ci irbin gonar ya ci dibinan gonar ya ci kayan maremari na gonar ya huta sannan ya tashi da lokacin da aka saukar da waccan aya lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taba samun alkhairi ba dan albir wani yakan fasara takan zo da'a ce amma sakamakon da'ar menene alkhairi ne albir takan zo wani ma takan iya fasara ta zama aljanna to ba za ku iya samun wani sakamako na alkhairi ba har sai kun ciyar da abin da ku kuke so ku ciyar abu dalha ya zo ciyar rasulullah na ci an saukar da wata aya lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alimun to yace ya rasulullah wannan gona ta wata bayruha kashe da abubuwan da yake ciki da komai ka san tafkekiyar gona ce tana dauke da abubuwa masu yawa na dauke ta na bada ita gare ka ya rasulullah bai Allah a sa ta aikin da ya dace da ita maza Allah yace wannan sadaka ce mai albarka wannan sadaka ce mai albarka wannan sadaka ce mai albarka haka ya dauka ya bada ita da aka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna wannan ciyarwa fi sabilillah mu yanzu wannan aka rasa da akwai irin wayannan akwai bayin Allah da bashi ba na ba na ainihin ganganci ba ba na son zuciya ba ya hau kansu za a iya ɗeba an yi addini a ɗiba a ciki a ƴanto su a fitar da su a biya musu bashi wani asibiti ne zai faɗo masa a kai shi a ɗebo masu kuɗin da kwata-kwata ma bai iya mallakar irinsu ba a ce haka za a biya sannan aiki kai a ɗiba a ciki a yi ‘ya'yaye wasu matasa masu kwakwalwa ɗebe su a tura su makarantu a dawo a haska cikin addinin musulunci to babu da aka yan uwa musulmai mu riga irin wannan kana da goma gonaki kamar goma manya-manya ka cire ɗaya ka ce ka bayar fi sabilillah ka tsare ta ko ka mutu ka yi rubutu ka sanar da masu gari ka sanar da shugabannin addini wannan na ba mu Allah ko haya aka yi tana nan baitul mali ana taimako wasu bayan Allah da su idan ana yin wannan musulunci zai ci gaba wanda ma ba musulmi ba zai gane alherin musulunci shigo ballantana wanda yake cikin musulunci zai masa riko kanka saboda ya san akwai abubuwan da ake fi sabilillah lalle addinin musulunci ya haɗe kowa da kowa saboda haka mu ji tsoron Allah ya kowa musulmai mu dinga irin wannan idan mutum yana da dukiya mai yawa ya ware wani al'amari ya ce na ba mu Allah wancan ma yayi wancan ma yayi kana da kamfani goma kana da biyar ka cire ɗaya wannan na tsare na ba mu Allah ana ɗawainiya don Allah musuluncin zai ci gaba ko ba zai ci gaba ba zai ci gaba ko ba zai ci gaba ba saboda haka wannan shine yan uwa musulmai bayan Allah suna ne ya kamata a taimake su amma babu hanyar taimako ya kamata a shiga ai shi yasa wayannan categories guda takwas na zakka da aka ce duka sun cancanta a zakka guda takwas da aya ta ambata cikin suratul tauba aya ta 60 sun kawo akwai bangaren da yake magana hatta a cikin zakka a ware kuɗi a je a karantar kai masu karantarwar da za su je a taimake su kai wanda aka je da a shiga garinsu su ba kafirai ba ne a ba musulmai ba ne kafirai ne amma idan aka ɗau wani abu na zakar aka ba su da su buɗe muku kofa su je ku je ku karantar ku ku karantar a sami masu karɓa addinin musulunci to an ce a ciki a ɗauka ba su ina ba ta an fahimci wannan Allah ka shirya mu Allah ka taimake mu mu gane wannan masu kuɗin mu talakawan mu dan ba ne masu kuɗi ba kai ma ka yi kokari mai kai isa kudu ba a nan ta jawo hankalin ma kai irin wannan ibada ta dukiya ta ciyarwa Allah mai girma ɗaukaka ya yi umarni kamar yadda kudu ba ta zo godiya da yabo sun tabbata ga Allah ubangijin halittu a kan falalarsa da kyautatawarsa wanda shi ya halicce mu ya azurta mu ya umarce mu mu ciyar daga abin da shi ya bamu ka ji wani al'amari ai Allah ne ya bamu ko eh wata aya ta ce wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da yake gare ku na wata ni'ima min ni'imatin ko ta ni'ima fa min Allah daga ina da Allah ni'ima ta zo daga shugaban kasa daga sarki to daga wata zo to yace shi ya ba ku yace dan kawo kuma da ku sha mamaki duk lokacin da Allah yake cewa ku ciyar sai ya ce sai ya kawo mimun atabaidiyya mimma mimma mimma wato ba dura ku kwaso ba saboda Allah ya san raunin mu sai ya ce a dan debo kawai mimma ana neman goma a cike a ɗayan ma ka raba ka ba da rabi ka shiga min ma kai ba duk aka ce a kwaso ba saboda haka Allah subhanahu wataala muna gode masa ta tabbata gare shi wannan godiya akan irin wannan aiki nasa kuma ga wanda ya bayar ya ciyar ya yi mana umarni mu ciyar daga abin da ya bamu kuma ya ajiye mana sakamakon abin da muka yi kurba ta ce ina shaidawa lallai Allah shi kadai ya cancanci bauta babu abokin tarayya gare shi shaida wadda idan muka faɗe ta kuma muka tabbatar da ita a ɓoye a bayyane muke faɗanta mu faɗe ta mu bayyana ta wannan kalmar shahada sannan hudu ba yake cewa ina shaidawa annabi muhammad bawansa ne manzansa ne wanda shi bai bar mana komai ba na alkhairi face ya bayyana mana shi ya kwadaitar da mu mu aikata ya mana umarni a kansa bai bar wani abu na sharri ba wato face ya hana mu aikata shi ya razanar da mu a kansa tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa wanda suka dinga ciyarwa da dukiyoyinsu don ɗaukaka kalmar Allah kuma suka zama cewa su sun haƙura da abin da suke tare da shi su suka zama ba su da bukata akan wannan abin wato ba sa bukata su ɗauka ko da su suna da wata bukata ba sa bukatarsa da haka ne tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da sahabbansa baki daya ya bayan Allah mu ji tsoron Allah madaukin sarki kuma mu gode masa akan abin da ya azurta mu da shi sannan mu ciyar daga abin da ya bamu mu sani ƴan uwa musulmai lallai haƙiƙa babu wata dukiya a gare mu ta wata dukiya da da ta zama alkhairi a gare mu face mun kadam mun gabatar da aikin lahira a gare mu tun muna duniya haka kowa ne dukiya ya bai nema wa kansa komai tun kafin ya bar nan da ya rasu dukiya mallakar magada ne tana rasuwa filot ne teguna ne gidaje ne bankuna ne kudade ne garkinan shanu ne menene manyan gidaje ne suturu ne abin hawa ne ko ne ya koma gada magada su ne mallakarsu ne ba wani abin da da'ai na magada ne sai abin da ya biyo wanda shari'a ta ce a biya bashi a yi waye wata wasiya he wannan amma ya zama halal ne mallaka ne na wannan masu gado din to kenan yanzu su za su abin da suka gara ba kai ka tabu baka yi komai ba baka nema wa kanka hasken kabari ba baka nema wa kanka air condition ba baka nema wa kanka gidan aljanna ba baka nema wa kanka gani garari ya garau ka gani a filin alƙiyama kanka tashi makawo ba baka nuna nema kanka ba ka tabu kawai ka tara yan gado ka tara musu kawai ka tabi to kenan kai abin da zaka yi wanda zaka amfana in ka shige ka je ka samu ba ka bari shi kenan a zo ana rikici wani miliyan nawa da ya samu wani biliyan nawa da ya samu wannan matsala ne yayin kai ka mutu sau da kowa ne dukiya ya yi ƙoƙari ya yi irin wannan aiki na alkhairi domin me domin ya samu ya amfana da shi shi sa ba za Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa yake ga sabai wai cikin ku wane ne dukiyar magadansa ya fi santa a maimakon dukiyar shi sabai ba su gane wannan tafsirin fasara ba suka ce ya rasulullah ai ba wani a cikin mu face dukiyarsa ita ya fi so a gare shi sai maza Allah yake cewa to dukiyar da za ku gabatar da ita wato ku ku kasa aikin alkhairi ku bar wa magada ita ce dukiyar da kenan kuke so mai gado ya samu ita ce wacce kuke so amma abin da ku ya kamata ku yi shine dukiya ku yi aikin alkhairi domin ku ku samu abin da Allah ya sa ya rage magada su samu nasu ma'ana abin da mutum ya gabatar da dun a cikin dukiyarsa a halin rayuwarsa na bangaren da'a wancan birrin da aka ambata cikin aya da kyautatawa daga cikin sadakoki ya gabatar na abin da ya shafi abin da shari'a ta ayyana shi kamar ginin masallaci ginin makaranta da wasu abubuwa abin da suke tattare da makarantar da ciyarwa fi sabilin layi da sauran ayyuka wanda za a amfana da shi kamar taimakon marayu ciyar da wanda yake mayunwaci bashi da shi talaka da ainihin wato toshe babban bukata ta wani mabukaci da taimakon matsatse ka taimake shi duk wannan abu ne da mutum zai gabatar da shi tun lokacin yana rayuwarsa domin ya samu sakamakonsa a jiya wajen Allah ran tashar kiyama kuma a nan ninka masa ninkawa mai yawa ya bayan Allah mu duba fa zuwa ga karancin da Allah ya mana da falalar da Allah ya a gare mu domin shi ya sayi rayukan mu idan muka aikata alkhairi kamar yadda Allah mai girma ɗaukaka ya faɗa a wata aya cewa ya riga ya sai rayukan mu ne amma ta yaya saboda ya yi mana umarni da mu ciyar daga abin da ai bamu mu ba mu Allah rance rance mai kyau kamar yadda ya ce ku ciyar daga abin da na azurta ku da shi kaga daga abin sannan yake cewa ku ba ni rance ko ku ba da rance ku ba Allah rance rance mai kyau wane ne cikin ku zai ba mu Allah rance mai kyau duk wayannan ayoyi idan ya bayar Allah ya ninninka masa a gare shi ninkawa mai yawa kalmar kardu bashi yayi bambanci da daini den bashi ne wanda yake yayi bambanci da karbu wannan qaradu da Allah ya ce man dallazi yaqrudu Allah qaradu malamai suka ce kalmar qardu kalma ce ta wanda yace ka bashi bashin daman shi ya baka shine wane Allah subhanahu wataala sannan kuma qardu yana daukan da Allah yace in baka in ninka maka ba kai kace baka ba da shi ya baka yace dan ɗebo wani ka bayar sannan zai ninninka maka ina fata an fahimta sannan suka ce kalmar kalmar arzu yanzu ka ba mu Allah rance mai kyau kuma shi ya baka sakamako mai kyau to ba wai ana nufin irin bashi na tsakaninka da dan adam ba domin suka ce kalmar arzu bashi ne wanda yake babu fitina a cikin sa babu gori a cikin sa ba tashin hankali a cikin sa ba cin mutunci a cikin sa har malamai suka ce sallar juma'a ma an dakata ba ko wani bashi an buga an buga ya fita yaki mai shi yace to za mu haɗu da shi a sallar juma'a a nan ne zan batsa shi sai aka ce to ka haƙura juma'a ta faɗi ka je ke sallah azhar Allah ka raba mu da shi ina fata fahimta to kalmar wancan ba shi ne da Allah ya ce kawo amma da ya ce kawo ba shi ne ya ainihin wato ba daman ci shi ya baka sannan ya ce kawo kuma in ka kawo shi zai baka fiye da wannan abin da ya baka ba tare da kai ka ce dole kawai ya baka ba ina fata an fahimta wannan dai shine abin da malamai suke magana mu yi kokari yan uwa musulmai kowa ya abin da zai yi wannan duk abin da muke yi mu yi sutura ta zama tsimma mu ci abinci mu kasayar mu yi abin da muka dama mu shiga gidaje mu yi waye duk wannan namu ne daban amma mu yi ta cikin addinin musulunci mu taimaki bayan Allah shi kuma Allah sai ya taimake mu da haka Allah mai girma daukaka ya tabbatar da cewa ya sayi rayukan mumunai jewa zai in suka wato akan wannan aiki da suka tafi Allah zai ba su aljanna ran tashi alkiyama sannan yan uwa musulmai kurba tana magana cewa ba ana neman wannan ciyarwa an keɓe kawai wai mawadata da su kawai ba a'a shi ma bakiri ana nema a gurinsa talaka ana nema a gurinsa ya yi sadaka ya ciyar da abin da yake da iko a kansa ko da ɗan kaɗan ne masu Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa yake cewa ita sadaka ba ta ainihin wato ya faɗa cikin hadisi yake cewa ku kare kanku daga shiga wuta ko da da tsagin dibino ko tsagin dibino ne ka ɗauka ka bayar fi sabilillah kila a dalilin wannan sai Allah ya gafarta maka kaga sai raba ka da shiga wuta sannan yan uwa musulmai mu sani bayan Allah sadaka da kuke kallanta wato ba ta lalata ainihin dukiya wani ne yake ganin sadaka tana cinye dukiya a'a sai ta ƙara mata albarka haka ma annabi ya faɗa yake cewa ita sadaka ba ta tauye dukiya sai dai ta ƙara mata albarka da haka ne ya wa'anda Allah ya ni'imta su da ainihin dukiyoyi ku gabatar da aikin alkhairi tun a nan duniya da wannan dukiyoyin naku ku sai abin da za ku sai masaukin ku da shi a cikin gidan aljanna domin Allah mai girma ɗaukaka ya faɗa cikin suratul tauba aya 111 ya ce ya sai rayukan mummunai wayanda suka yi aiki na kwarai da sauransu suka ciyar suka abin nan suka yi jihadi zai ba su aljanna Allah ka samu da cikin yan aljanna ya bayan Allah lallai ya kamata mu samu mu yi ciyarwa daga asalin dukiyarmu a cikin abin da muka samu mu ɗiba mu yi domin wasu daga cikin mutane za ka ga akwai wanda zai tara dukiyarsa ya dinga cewa ni buri na wannan ta je zuwa gaba in tara ta dai in tara kullum a ya tara yana cikin ya tara sai a tattaro shi yana nufin dai zuwa gaba na harkokinsa na duniya alhali ne sani ba zai kai gaban ya rayu na wannan mustaqbal ɗin da yake nufi ya kai gaba ko kuwa al'amarin nasa zai kare ba tare da yayi ba dukiyar ya tafiya bar wani sai ne bar an gado annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wancan hadisi wanda al-bukhari da muslim suka yi ittifaki wajen fitar da shi yace ma min yawmin yusbahu yusbahu fihi fihi abdu illa malakani yanzilani ba wata rana da bawa zai wayi gari a cikin ta face malaiku guda biyu sun sauka ɗayan yana addu'a kyakkyawa ɗayan yana addu'a mummuna ɗayan yana addu'a yana ce ya Allah dinne ciyarwa Allah ka sa alkhairi da albarka a dukiyarsa wanda ya ƙi tare shi ba ciyarwa he buƙatar kansa Allah ka sa kare taltalan arziki a cikin dukiyarsa wani mala'iku su suke yi jiya sun sauka shekaran jiya sun sauka yau sun sauka gobe za su sauka jibi za su sauka kai kullum za su sauka saboda haka mi kokari yan uwa mi kokari bayan Allah suna nan ya cancanta a taimake su amma dukiya tana nan ya kamata a yi ba a yi ba bayan Allah ya kamata a tallafa wa matasa su gane addinin musulunci ba a yi ba saboda haka ya kamata yan uwa musulmai mu yi kokari mu gabatar da irin wannan aikin alkai akwai wani bawan Allah da aka aiko mana da takarda cewa kidinafin ya sa ya koma matalauci wanda yanzu zancen da ake a yanzu a yanzu a yanzu ana bin sa bashin miliyan goma sha bakwai da dubu ɗari bakwai da hamsin miliyan goma sha bakwai da dubu ɗari bakwai da hamsin na bashi ake binsa wanda jama'ar musulmi an aka taba ɗaya daga cikin mutumu an taba mu alhaji gamba dogon ruwa takardar ga ta an aiko har ma suka yi kuskure ta mala inusa imam suka tura suka turo min tawa suka tura masa tun ajiya suka kawo na cewa a canja to an riga an shigar masu suka kawo to don suna tun da dai bayanan mu ciki ne ko ba haka bane bayanan cikin shine za mu aiki dan Allah kowa ya shiga ciki wanda ya zo ya shiga matsatsi ka fitar da ya Allah zai fitar da kai lokacin da ka shiga matsatsi baka sani ba miliyan goma sha bakwai ake nema a gurinsa ake bin sa bashi banda nasa da suka lalace suka kare tattalin arziki masa ya kare da dubu ɗari bakwai da hamsin kamar yadda na gani a cikin takarda ga takardar nan sun kawo gata ita ce na ɗora gata nan alhaji gambo ya kubu dogon ruwa kuma dan Allah wannan abin da dabaran ka ne da me waye ne idan Allah ya kawo musu wannan matsalar ba zai iya shiga ciki ba akwai wani wanda zai kare kansa akwai wanda zai ce a shi ba zai tafiya ba ba zai bar gida ba ko a gidan ma ko ne dabara ka kai dai addu'a Allah ya tsare mu saboda haka matakin shine mu taimaka masa muna fata Allah ya sa dukkan masallatan mu an tura har na kasar bura gaba daya domin idan musulmi guda wannan shine addini mu musulmi guda ɗaya shiga matsala duk mun shiga matsala Allah ya kiyaye mu da wannan al'amari Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu Allah ya tsare wannan ƙasa Allah ya tsare wannan gari Allah ya tsare mana Najeriya Allah ya tsare musulman mu na duniya baki daya marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya ka kare su da lafiya iyayen mu Allah ka ƙara musu albarka Allah ka ji kan wanda suka rasu mu ma Allah ka sa mu cika da imani muna addu'a masu taimakon addinin musulunci Allah ka taimake su subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk biqaw malasin
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله